أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa ci gaba da karatun da muke muka fara a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitabi tauhid a sati da ya gabata mun gama tafsiri da malam ya fassara bismillahir rahmanir rahim kama mance yau muna uku ga watan jimadal akhira hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha shidda ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya yau insha Allah za mu tashi a kan faɗan malam da ya ce ƙalal musannifu rahimahullahu ta'ala alhamdulillah faɗan malam da ya ce wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya nahin Muhammad bin Abdul Wahab faɗa shi da ya ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah sai zamanto idan an ce alhamdu godiya ce wadda ta kumshi yabo da jinjinawa shi ne malam ya ce wa ma'anahu ma'anar wannan alhamdugin a sana'u bil kalami alal jami shi ne mutum ya yi yabo da kyakkyawan abu da magana ka yabi Allah maɗaukaki da kyakkyawan magana ala wajihi ta'zim a ɓangaren girmamawa domin mai yiwuwa wani lokaci mutum iya iya yabo da sunan zambo ko ka yabi mutum amma zamban shi ne kake to amma a nan wajen ɓangaren Allah a'a za ka yabi Allah maɗaukaki ne da faɗa da abu mai kyau kuma a ɓangare ta girmamawa. famuriduhu al-lisan wal qalb kenan bagiran alhamdu halshe ne da zuciya wa shukuru shi kuma godiya ya kunu bil lisan wal jinan wal jinan wal arkan shi kuma shukur kinnan godiya ta wadda za ka ce na gode iya kasancewa da halshe da gabban jiki da dai wannan gabbai arkan jinan ɓangarurruka haka su ma arkan gabubuwan mutum fahuwa a ammu min alhamdu kenan shukurkin nan shi ya yi hwaɗi ma'anar shi ita yi hwaɗi da za ka ce alhamdu mutlaƙar in ka ce ashkurullah kana iya godewa Allah da halshe kana iya godewa Allah da sadaka da za ka yi kana iya godewa Allah da sallah da za ka yi ko azumi akan wata ni'ima da ima amma kuma alhamdu ita za ka yi niyya ne a zuciyarka da nihin godiya ga Allah maɗaukaki ka faɗi alhamdulillah ka faɗi a halshen idan sai zamanto ma'anar shukur ta ɗaukar hwadi da ma'ana alhamdu wa khassu sababan amma a shukur kuma ta yi keɓantuwa da sababi domin so tari za ka ce na gode ma da akwai wani sababi li'annahu ya kunu fi muqabilin ni'ima domin shukur iya kasancewa ne ta ɓangaren an Allah ya baka wata ni'ima ka gode mishi kenan sai takaituwa a ɓangaren wannan sababi walhamdu alhamdukin na a ammu sababan ita kuma ta yi ɓangaren sababi ta yi hwaɗi wa a hasu mauridan sai dai kuma bagiranta ya yi kasancewa takaitacce لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها وغيرها دوما الحمد iya zuwa ne fuskantar wata ni'ima da Allah madaukake ma kuma da wanda da abin da ba ba ni'ima bane ba kana yin alhamdu ibada kawai alhamdulillah ka godewa Allah madaukake fa bainahuma umumun wa khusus kenan tsakanin wannan lafazi guda biyu na alhamdu da ashkur akwai ɗaukar kwadi akwai kuma takaitawa wani ya yi ma'anar shi ta yi gamamman ma'ana wani kuma ya yi keɓantattan ma'ana wa washiyun kuma halo da ɓangaren fuskanta abin kanshi ya fi madatin sun haɗu a mada manuwa wa yanfaridu kullu wahidun kullu wahidin anil akhar fi madatin sai dai kowanne ya kaɗaita da shi karan kanshi a cikin manuwa daban kenan wani lokaci da alhamdu da shukur suna ɗaukar ma'ana sai dai idan ɗaya ya zo ɗaya ya zo to kowanne sai ɗauki ɗaya ya zo wani bai zo ba sai ɗauki ma'anar shi ta kamimi da قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم Allah maɗaukaki ya yi daɗin tsira amsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa ala alihi da alayen shi dangin shi mutanen gidan shi wasallam ya kubutar da su. Mana ya yi ɗan ta'aliki ƙarami a can ƙala hadihil jumlatu fi ba'adin nusakhi duna ba'ad. Kenan wannan jumla za ka same ta a cikin wasu bugu na littafin wannan rubutu da yawan wasu ba za ka same ta ba qala asahu ma qila fi ma'ana salatullah ala abdi mafi ingancin abinda malamai suka faɗi game da salatin Allah abu sabawan shi ma zakarahu al-bukhari rahimahullah ta'ala shine abinda imam al-bukhari wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ya ambata an abil aliya daga abil aliya qala salatullahi sana'uhu alayhi inda almalaika kinan a ce can Allah madaukaki ya ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaya salatin Allah yake ga kan bawa shine Allah madaukaki ya yabi wannan bawa a wajen mala'iku jinjina mishi to wannan shine salatin Allah domin asalin salati bawa ga Allah maɗaukaki addu'a ce, to Allah shi ake roƙowa zai roƙa. Inan sai zamanto ma'anar yin salati ga Allah ga bawa yaban shi da zai yi. Nam. Ƙala wa ƙarrarahu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibn al-Qayyim ya tabbatar da wannan ma'ana wa nasarahu fi kitabai kuma ya rinjayar da wannan magana a cikin littattafan shi guda biyu. جلاو الافهام a cikin jalawul afham wa bada'iul fawaid da bada'iul fawaid wannan littattafai ne wanda suke da dimbin alkhairi zunzurutun fa'idodi da da ilimi ne a cikin wannan littattafai bal ma kusan dukkan littattafai ibn al-qayyim haka suke qultu mala yace wa qad yuradu biha addu'a kuma ana nihin da wannan kalma ta as-salah addu'a kama fil musnad kama yadda ya zo a cikin musnad na imam ahmad an ali marfu'an daga ali bin abi talib ya dangana wannan magana ya zuwa ali ya zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam al mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla suna cewa allahumma ighfir lahu allahumma ighfir lahu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku suna wa mutum ɗayan ku sallah duk lokacin da ya zama to iya wurin da ya sallah fi musalla inda ya sallah iya zamne to mala'iku ba za su gushe ba suna mai suna mai salati salatin su menene suna cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu kenan suna mai addu'a shi yasa malam yace tana daukan ma'ana da addu'a na yanzu ai addu'a ce suke mishi suna cewa Allah maɗaukaki ka gafarta mushi Allah ka gafarta mushi dan shi yasa 'yan uwa zama a wurin da mutum ya yi sallah musamman ma sauraron sallah ya zuwa wani wata sallah abu ne mai ɗumbin alkhairi amma kuma yanzu al'amarin ya sha al'amarin duniya ya dame mu da zarar an yi sallaba za ka ga mutum ya zabara kamar wanda ake so kashi shi kuma alhali ga ɗumbin a ce mala'iku suna nema ma gafara abu ne ba ƙarami ba ƙauluhu faɗa shi da yake wa ala alihi haka nan abu alayen shi ai atba'ahu atba'ihi ala dinihi wannan ɗaya daga cikin ma'anonin shi ne mabiyan shi abu addinin shi domin ali iya zowa ashabu banda ma dangi iyalai iya zowa iyalai iya zowa dangi iya zuwa da ma'ana abokai nan malami ce ai atba'ihi ala dinihi wanda suke biye da shi akan addinin shi domin tabbat kuma haka nan ne domin manzala sallallahu alaihi wasallama iya da dangi wanda ya zama to kafirai ne ka musu salati ka nema musu gafara to shi yasa malami taksis yace ai atba'ihi ala dinihi wanda suke mabiyan shi ne a bisa addinin shi نص عليه الإمام أحمد هنا إمام أحمد نن يكاو نصي ونا وعليه أكثر الأصحاب كما أكن ونا مغانا نما في يوانچن أبكن إلمنا na mazhabin Imam Ahmad suka tai wa ala hadha absa wannan fa yashmalu sahaba wa ghayruhum min almu'minin absa wannan ma'ana sai ya hade ma'anar shi ta samu ta hada dukkan sahabbai da waninsu na muminai uwa uba iyalan gidan shi suna cikin sahabbai ko sannan da sauran sahabbai sannan kuma da sauran muminai qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wanda ya wallaha wannan littafi wanda rama Allah ta kara tabbata gare shi yace kitabut tauhid anan zai fara shiga cikin littafin kitabut tauhid dukkan wancan muqaddima ce kitab masdar kataba yaktubu kitaban idan aka ce kitab bangare na tauhidi ana nihin abin da ya zamanto guntu guntu ne aka gangama shi aka yi guda sai a ce kitab kina wannan bangare na tauhidi kitab idan malum larabawa suka ce kitab masdar tushe ne na kalma shi kuma masdar shine asalin kalma daga masdar ne dukkan wata kalma wadda take da alaka da ma da za a ciro ta yanzu misali muka dauki an ce kitab littafi a nan za a samu jami a ce kutub a samu musanna a ce kitaba ne ko kitabai ne a nan za a samu mai rubutu katib a nan za a samu rubutun alkitabatu a nan za a samu wurin rubutu maktab ko wurin karatu a ce maktab maktab a nan za a samu wurin ajiye littattafai a ce maktaba idan duka daga wannan tushe ne aka cirato wa'annan abubuwa wanda zai zamanto daga masdar ne aka cirato wannan sunaye shine mala yace kitabu masdar kataba yaktubu kitaban kace kataba ya rubuta yaktubu ya rubuta kitaban iya wallahi littafi wa kitabatan wa kutuban Allah zai zo da ma'ana kitabatan masdari ne wa kutuban wannan kuma jam'i ne wa madarul madat wa madarul madati ala al-jam' inda wannan madda ta kitabi yake kiyoyewa a bisa taro ne ala al-jam' wa minhu kattabat kattaba takattaba banu fulan da shadda idza ijtama'u takattaba idan suka tattaru nan shi yasa yace tushen shi dama iya kiwoyo ne akan jami dama mun ce an ce mai kitabu saboda guntaye ne aka tattara aka yi abu guda na'am ai fulanin ijtama'u sun tattaru wal katibatu li jama'atil khair ana cewa katiba rundina taro na wannan dawaki wal kitabatu bil qalam ana cewa rubutu da alkalami لاجتماع الكلمات والحروف saboda tattaruwa harfuffuka da kalmomi kenan dai har yanzu ne ana cikin taro wa summiyal kitabu kitaban an sanya wa littahi littahi li jam'ihi ma wudi ala saboda tattaro shi da abin da aka ajiye saboda shi na'am qala wa tauhid naw'an kitabu tauhid ko yace wa tauhid naw'an tauhidun nan kashi guda biyu ne tauhidu fil ma'rifa wal isbat akwai tauhidi kaɗastaswa a cikin ilimi da tabbataswa mutum ya san abu ma'arifa sannan kuma ya tabbatar da shi wannan ɗaya ne kenan wa huwa tauhidin rububiyya wal asma' was sifat shine tauhidin ubangijintaka wal asma' was sifat da tauhidi wanda yake da alaka da sunayen Allah da sifofin shi wannan sai a ce menene tauhidun fil ma'rifa ko tauhidul ma'rifa wannan na ilimi ne za ka san shi ɓangaren sani kenan kuma da ɓangaren tabbatarwa za ka san wane ne ubangijinka ka tabbatar da shi za ka san sunayen ubangijinka da kamannin shi ka tabbatar da su kenan wannan abu iya da alaka da ilimi na'am wa tauhidun fi talab wal qasd kaso na biyu shine tauhidi kadai taswa na nema da manuha wa huwa tauhidul ilahiyya ko uluhiyya wal ibada shine tauhidin ubangijintaka da bauta wannan kuma bangaren bawa ana neman shi ta bangaren bawa ne shi sa aka ce talab an neme shi yayi shi ya aikata kuma idan zai yi zai yi aikin wannan wa zai nuha da wannan aikin Allah madaukaki idan sai zamanto ya kumshi abu guda biyu an neme shi yayi bauta kuma in yayi wannan bauta ya tabbatar da ita ga Allah madaukaki shi yasa aka ce tauhidut talab fi talab wal qasd قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو نعم علامة ابن القيم وند رحمه الله تقار تبت إذا أكتشوا aka wa mutum take da allama wanda ya kai gacci a sani kamar yanzu ma karatun alkur'ani ka ce wani mahiru ne mahir gwani to babban malami wanda za a na daga cikin in an ce malam to kawai da wani da wani za a nema wa amma tauhidul ladhi da'at ilayhi ar-rusulu tauhidin da dukkan manzanni suka kira ونزلت به الكتب للتتفاي سكا سبكا دشي فهو نوعان كشي قدابيني توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد كنا ينزو أدنقلي توحيدي كشي قدابيني أكوي توحيد المعرفة والإثبات سنا أكوي توحيد الطلب والقصد وأن كما قوة نيجا قاونا إذا أنت توحيد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات أنت كما توحيد الطلب والقصد توحيد الألوهية والعبادة قال فالأول نفرقه هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى شيني تبتد دا حقيقة ذات أبنجي وانديت أوكاكا مدوكاكي وصفاته وأفعاله da siffofin shi da ayyukan shi wa asma'ihi da sunayen shi wa takallumuhu bi kutubihi da maganar da yayi da littattafan shi kuma littattafan Allah madaukaki magana Allah ce maganganun Allah ne wa taklimuhu liman sha'a min ibadi da maganar da yawa wanda ya so daga cikin bayan shi kamar Musa alaihi salam wa isbatu umum qada'ihi wa qadar wa isbatu umumi qada'ihi qada'ihi wa qadarihi da tabbatar da dunkulallen hukuncin Allah da ƙaddarar shi wa hukumihi da hukuncin shi domin ƙaza shi ne hukum abinda Allah maɗaukaki ya hukumta ya ƙaddara waƙad afsaha alƙur'anu an hazan nau jayyidal ifsa kuma tabbat alƙur'ani mai girma ya kawo haske ƙarara a kan ɓangare na wannan nau'i haske wanda ya zamanto mai kyau ne kama fi awali suratul hadid kama yadda ya kasance a cikin farkon سورة الحديد وسورة طه ده سورة طه وآخر الحشر ده كرشان سورة الحشر وأول تنزيل السجدة سورة السجدة وأول آل عمران ده فرق آل عمران وسورة الإخلاص ده سورة قل هو الله أحد سورة الصمد بكمالها قبائنتا وغير ذلك ده سورة والسوروري والنسكي بياني أكوانا التوحيد النوع الثاني نوع نوع نبي ما تضمنه سورة قل يا أيها الكافرون abinda surat kul ya ayyuhal kafirun ta kumsa wa qauluhu ta'ala da fada Allah madaukaki da yace kul ya ahlal kitab kace ya ku ma'abuta littahi yahudawa da kirista ta'alau kuzo ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya zuwa wata kalma wadda ba wanda ya hirin jaya tsakanin muku daidai take tsakanin mu take Allah na abu da illallah ita ce cewa kadda mu sake mu bautawa wani Allah kan mu sake mu bautawa wani sai Allah wala nushrik bihi shay'a kuma kadda mu sake mu hada bautar shi da wani kowane ne wala yattakhidh wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kadda shashan mu ya riki shashe ubangijai kuma bayan Allah madaukaki fa in tawallau idan suka juya baya ba su yarda ba su ce wancan Allah ne wancan ma Ubangiji ne wancan ma Allah ne faƙulu to ku musulmi ku ce ishadu to ku shaida ku tabbata bi anna muslimun mu masu mika wuya ne ga Allah maɗaukake shi kadai wa wani suratu tanzilil kitab wa akhiruha hakanan da farkon surat tanzilil kitab da ƙarshen wannan sura wa awwal suratu yunus wa wasatuha da farkon suratu yunus da tsakanta wa akhiruha da ƙarshenta wa awwal suratul araf wa akhiruha da farkon suratul araf da ƙarshenta wa jumlat suratul an'am da suratul an'am gaba ɗayanta wa ghalib suratul qur'an bal ma kai yawancin surorin qur'ani haka suke wa ghalibu suwaril qur'an bal kullu suratin في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد رباك يقول بل باب وتسورة ذاك سامو أتشاء القرآن فاتي سيكا ساميتا تاقم شوانا النوع قدابين توحيد شاهدة به داعية إليه wadda take shaida akan wannan tauhidi guda biyu kuma tana kira zuwa gare shi wurin kwana muke fa innal qur'ana duma alqur'ani mai girma إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو توحيد العلم الخبري القرآن mai girma ko dai ya kasance labari ne na Allah game da Allah ta'ala maɗaukaki da sunayen shi da kamannin shi da ayyukan shi da maganganun shi wannan sai a ce mai fahuwa tauhidul ilmi tauhidi na ilimi ne alkhabari na ba da labari wa in ma da'watun ila ibadat ila ibadatihi wahda ko kuma ya kasance kira ne ya zuwa bauta mishi shi kadai la sharika la baya da abokin tarayya a cikin ta wa khal' ma yu'bad min dunillah min dunihi da tobe dukkan wani wanda ake bautawa kuma bayan Allah wa huwa tauhidul iradi wannan tauhidi ne na irada at-talabi wanda aka nema bayi tabbatar da shi wa imma amrun wa nahyun ko kuma ya kasance umarni ne da hali wa ilzamun bi ta'ati da lazumtuwa tilastas da da'a shi wa amrihi da umarnin shi wa nahiyihi da hanin shi fa huwa haqq fa huwa huququt tauhid wa mukammalatu to wannan haƙoƙi ne na tauhidi kuma da abin da zai cika shi ya tabbatar da shi wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid ko kuma ya kasance labari ne game da abin da Allah maɗaukaki ya yi wa tanadi na karrama ma'abuta tauhidi wa ma fa'ala bihim fi duniya da abin da ya aikata da su a cikin duniya wa ma yukrimuhum da abin da yake girmama su yake karrama su bihi da shi fil akhirah al akhirah fa huwa jaza'u tauhidi shi ma sakamako ne na tauhidi wa imma khabarun an ahli shirk ko kuma labari ne na ma'abuta shirka wa ma fu'ila bihim da abinda aka aikata da su fi duniya ko fa'ala bihim da abinda Allah madaukake yayi da su a duniya minan nakal na tarko da mu da azaba wa ma yaqullu bihim fil uqba kuma da abinda zai samu da su ya sabka kansu na na uquba daban-daban min al'azab na azaba fa huwa jaza'uhu man kharaja an hukm at-tauhid fa jaza'u fa huwa jaza'un man kharaja an hukm at-tauhid sakamako ne da wanda ya fita daga cikin hukuncin tauhidi fal qur'anu kulluhu kina al-qur'ani gaba ɗayan shi fi tauhid wa huquqihi wa jaza'i gaba ɗaya al-qur'ani ya zo ne a cikin bayanin tauhidi da haƙoƙin shi da sakamakon shi wa fi sha'anin shirki wa ahlihi da al'amarin shirka da ma'abutan shirka wa jaza'uhum da wannan sakamakon su intaha anan ya kare ina insha Allah darasi na gaba sai mu tashi akan kala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk No, to ce ce, Mr. Ulam. Thank you.